العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اخبرنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله yau 22 ga watan 11 alif 2015 mun sake haduwa don ci gaba da karatunmu na usulul fiqh na matnul warakat littafin da babban shehin malamin na ya rubuta imamul haramaini wanda mun tsaya ne a babin al'amru wa nahayu wa man yadkhulu fil amri wa nahayi wa man la yadkhulu i think mun treating nasu ko successfully duka to yau kuma insha Allah za mu shiga babin al'am wal khas al'am wal khas watakila za ka ji malamai suna cewa wannan ai amul ne wannan maganan amul ne ko a wannan khasul ne ko amul urida bihal khas ko khas khasul urida bihal am ko kuma amun urida bihal umum ko khasul urida bihal khusus to wannan shine babin da zamu shiga insha Allah kai ma daga yau ko kuma daga yanzu ka fara digon ba na fara gane in ana nan magana a cikin wa'azi ka gane me suke nufi da haka ne na ce amur kai tsaye ka san menene kawai to ya ce wa ammal amu amma abin da ake kira am in an ce amun fa huwa ma amma menene shay'aini fasa'ida ko shine abin da ya game abubuwa guda biyu fasa'ida ko kuma saba da biyu abubuwan da ya game abu biyu fasa'ida wato da kuma sama da biyu an san dama fasa'ida ko da inda ga fasa'ida sama da hakan abinda ake taɗin sama da hakan da shi da fa'asa duk ɗin misali a nan ɗin da ka gada ma kan ce ma an mashe aini fa'aksara duk ɗaya daga ce fasa'ida lugga ce to a nan sai ka ce ya ce min ƙaunihi menene nam eh min ƙaunihi ba na so kuna bata lokaci time din yana tafiya eh nahu min qawlihi hmm gashi nan fa huwa ma amma shay'aini fa sa'ida min qawlihi na hayanin gaira Allah ta nan magana kai haka ba ba original bane kana sa abin eh ammamtu zaidan wa amran bil ataya wato misalin ka ce na game zaidu da amru a gurin kyauta da na yi din nan ma'ana kyautan ba ta tsaya kan zaidu kadai ba ta game har da amru ko kuma ka ce وعممت جميع الناس بالعطايا ناقم دكا لمتالي da kyauta kowa ba wanda bai samu ba a wannan ba wanda ya sai wannan magana ya sai Allah sai kuma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh mana akwai wanda bai game ba da da rahama annabi rahama sa akwai wanda bata game ba bata amfana ba har jibrilu ko wanda shi ma aya wani lokacin Allah yana kiran sa rahama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan to jibril ya kai aure to amma da yake yana cikin alam shi jibrilu da muka ji an cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil menene alamin jibril tun da yana cikin alamin to ya fada ciki shi ma dama gutsura mar aka yashe wancan to to aka ce ku lura da wannan karatun ku gane shi kafin mu ce shi aka ce ma amma shay'aini fasa'ida abin da ya game abubuwa biyu kowa ya samu kowa aka nufe shi cikin abubuwa biyu nan fasa'ida ko kuma abin da ya biya ka kai kace mai kara kare naka akwai kare a naka na sani min gari hasirin ba tare da ƙididdiga ba amma kaga anan nashi ya kawo abin da babu a naku duka kuma nashi ya fi daidai ƙarin da ya yi ya fi tabbatar da maganar da ake min gairi hasu ba tare da ƙididdiga ba idan an ƙididdige bai zama abin nan ba bai zama umumi ba na san ba ku gane ba ko an gane ma'ana abin da ya game abu biyu zuwa sama da biyu amma ba tare da ƙididdiga ba da an ƙididdige to bai zama umumi ba yanzu ba an gane? eh ba gane ba in ba ku gane ba ku fara kawai kan wuce ba eh an gane ko shi kenan ya ce min ƙaunihi ammamtu zaidan wa amran bil ataya wa ammamtu jami'an nasu bil ataya والفاظه اربعه لفظا عمومي su hudu ne ya faɗi ya ga amma gaskiyar magana ba wai iya hudu bane kawai kawai dai ya taƙaita ne alababul amsila alababil amsila amma ba wai su hudu bane kawai lafuzzan umumi sun fi wuce gaban hudu يأتي الاسم الواحد المعرف باللام الاسم ال كما قولي الاسم المفرد المعرف باللام كمان مي كنا سونا guda ɗaya wanda aka mai ma'arifa da lami ko kuma ka ce al-mu'arrafu bil alif wal lam duk dai ana faɗin haka ana faɗin ana kutsure alifi ma a faɗi lamu kawai suna guda ɗaya wanda aka yi ma'arifa da alifi da lami ɗaya kenan misali a cikin ƙur'ani ubangiji yana cewa mata cewa wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ko an haramta su bayyana adonsu su mata wani ya ga tsiraicinsu ya kaɗaita da su sai in mijinsu ne au abna bi ulati hinna ko ƴaƴan mijinsu har zu au aba'i hinna au aba'i au abna'i hinna au abna'i bi ulati hinna au ha zuwa ƙarshe ne can ƙarshe akwai kalmar da Allah ya yi shine nake so mu ta zama mana misali أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء شيء مكسو نكسو بغا مكو misali da shi suna wahidi guda ɗaya ne mufrad ma'ana guda ɗaya ne amma yana da alifi da lamu sai ya zo a cikin ayan Allah ce awi tiflin lazina lam yazharu ala auratin nisa'i cikin wa'inda ya halatta su kadaita da matar kowa a duniyar nan su gadonta Allah ce awi tiflin da yaro allazina lam yazharu ala auratin nisa'i wanda ba su kai balaga ba suke sha'awan al'auran mata wato suke sha'awan mata wanda ba su balaga ba to kaga a ifli din nan da aka kawo alif da lamu ya zo da umumul lafzi me umumul lafzi me yake me ya tabbatar da umumul lafzi ne a wurin ya gama yaron nan kowane irin yara sun shiga ciki sawa'un yaran nan na farare fata ne larabawa ko fararen fata ne turawa ko jajayen fata larabawa ko bakaken fata mutanen afirka ya'yan kowanne kuma yaran nan sun hada da yaran kanurai da yaran fulani da yaran yarbawa da yaran kowa ma'ana da aka ce awi ɗifili allazina lam yazaru ala waratin nisa'i ya gama kowane irin nau'in yaro in dai bai balaga ba kawai ba yaron wani gida kadai aka keɓe kwaya ɗaya ba a duniya in dai a gidan nan kawai yaro yake bai balaga ba to yana yana iya koyar da kowa duk wani yaro da bai balaga ba ya shiga nan ba ba wani su babu wasu da ake warewa ma'ana an gane bayani saboda zuwan alif da lam din nan sannan ubangiji ko kuma a ce in aka zo da lafazin al'insan al'insan kaga alifi da lamu ne kaga iflu din nan ana iya zuwa da shi da iflu kawai ba alifi da lamu da ya zo da haka bare hada kowa da kowa ba to amma an ce al'insan innal insana lafi khusr innal insana da fi khusr insan din ya gama kowa da kowa amma amma in mun shiga abin nan karatu mai zurfi na usulul fiqh zaka gane ba kowa da kowa bane amun ne allazi yuradu bihi al-khas mutum akwai asararre kai kanka ka san waliyai ma ba za ka shigar ba bellanta na siddiqai bai shuhada o belle siddiqai belle annaba belle manzanni ko wance insan innal insana da rabbi la kanu innal insana la kafurun mubin illa insana la zalum kaffar kai kanka ka sani akwai wanda ba ba za ka sasu ba to ala ayi halin dai shi wannan na ciki sai kuma wa ismul jam'i ko al-mu'arrafu billami da suna na jam'i wanda aka bar ma'arifa da lami ma'ana alifu da lamu al-mu'arrafu bil alifi wal lam kamar misali wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'ziru ko wannan nassin qur'ani ne falyasta'ziru to kaga nan dazu diflu aka ce al diflil ladina ko nan kuma me aka ce wa idza balagal adfalu aka ce adfalu kaga jam'i ne na diflu ko kuma ya zo da alibi da lamu idan yara in ji ƙur'ani suka balaga yaranku idan suka balaga to kar su yadda kai tsaye suna hawa kan mutane falyasta azumi kafin su shiga gidan kowa sai sun yi sallama sun nemi izini amma iya ajiye su shigo tukunna ba kai yanzu ka bar layin yara ka dawo gardi shi kenan kawai ka zo ka yi tsaye ka bugu a kan a cikin gidan mutu ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ba inda yana da matar aure a gida ba a buguwa gida wu buyi dola buya buya buya buya on don don na ko salamu alaikum kana ɗuruwa kana sallama wa ya gaya maka ana kan kana daidai da wanda kawai wanda ka rufe bakin ka maka kai sallama ya kana sallama kana ce ya assalamu alaikum assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum sai ka shiru wa alaikum assalam malamai masu koyar da tarbiyya suka ce kace a ali khulu in shigo ne in an ce na'am sai ka shigo amma ba salamu alaikum wa alaikum salam sai ka sako kai kawai baka dan adabi to din wa yake sallama ne da ni ne to shigo mana yawa sai ka shigo to wannan ya san tarbiya to akwai waɗansu waɗanda kan uwa uba subhanallahi su kan gondama mai yin sallama yana ɗuruwa cikin gidan shi haka zai zo ya same ka har ɗakin ka assalamu alaikum sai ya yi lafiya ba da baya ka san ba a yi jura irinsa ba ba a yi soko irin wannan ba assalamu alaikum yana yaye labule kila bawan Allah ya gama sakewa ya daga shi sai dan guntun wando yana dan futawansa kawai sai ka zo kansa kawai assalamu alaikum ka kawai labule kai da kanka sai ka sake inna lillahi inna lillahi a inna lillahi kai ne wawa baka san shari'a ba kadi gida ma aka ce ma kar kai duru kana sallama kana duruwa belangana ka zo kana daka kana doka sallama kana yayi labule babu hankali tare da kai babu kuma tarbiya mu koya ƴaƴan tun daga tun daga gida ake koyarwa yaro ka ya zo innaka zaka ta ya duru a daki kai a ginna ba ko to silmina kace ku fita yayi sallama tukunna to daga babansa in bai koya mai ba shikenan in ya girma ba ya saba to wata rana za ka yi kwaba billahi lafi za ka yi mugun kwaba shi yasa kwanan nan akwai bawan allah da ya roƙi a yi mai nasiha a gidansa ya yi aure sabo ne da shi da iyalinsa da muka je na ce masa to kaga nan inda muka yi zaunin nan kaga nan ya ce ya ce don rikiman duniya don rikiman duniya haka da matarka karka yadda ya shigo na falo ya ƙara ya uwar ɗaga in za ku yi wani abu komin masifar rikiman da za ku yi ka kuskura ta shigo falo bellantana kenan fata fito baranda bellantana a ke tsakiyar gida a ga ka fito hulanka ba a sake daidai ba kada ba ni da hankali ni za ki yi wa rashin kaza kaza kana a holto shaka ba kaga ka yada asirin ka a gida gaba ɗaya gidan kowa ya sani gobe kuma ki sake ba zan bayar da kuɗin ba an ta da holto shaka ba ba ka da hankali ka san me kake ba ko mamar ka sai karka yarda tsakaninka da iyalinka mamar ka dai da ka aife ka kai ga yadda ya shiga ya ce bai kar ka yarda rigima ta iso falo can uwar daka in dai abu ya shafi rigima to kar a kuskura a yi shi a falo yana uwar daka ka kuskura ya fito falo kuma to wata rana wani zai yi sallama irin wannan wawaye ya zo ya ga kuna rikici a falo ko ya ga kuna turmutse da fiska wannan na kallo na wannan kun yi ba da baya juna baya wannan ya kalli haka wannan ya kalli haka kun tsube to ma in kuna daki ne ba za ku iya kikkin da ka dan sake ninka ka fito dai bare gane dai akwai rikici a ciki ba wannan da yawa ba san wannan shi tsarin ba ballanta na in har kana iya fita waje kana sa'in sa da matarka ka zama cikakken mahaukaci baka san me kake har wani a tsakiyar gida ya sani ko ka zo ka same ta tana zaune a tsakiyar gida ban ce miki kaza kaza kaza ba to wanda kaga yana haka bai san me yake ba ce ne da ita wance na kai kai gaba sai ta biyo karka zai a falo uwar kaka ana zuwa ce to ya na ga na ba da umarni kaza kaza kaza kaza a hankali kuma karo ne ya je muryar shi ma a yi hakuri za a yi ko kuma ai na yi ko ba ka gani ba ne kaza kaza to an gama ce ba ka ga uwar ɗakan nan ya to asirin ka kenan ko tare aka aiko ka da mutum kuka faɗo duniya bai bai jira ka ba ma ka riga shi zuwa ko kai baka jira shi ka riga zuwa ko na kare ka kuskure ya shiga nan nake ga mai garga yadda mutum ya shiga nan war akan nan tare dai nace a sako ku duniya bus ku faɗo tare to karka yadda ya san ya shiga uwar ɗakan ka wannan daga kai sai matar ka yaron ka ma da ya fara girma banda ya shiga in kuma kai garaje to ba kai wa iyalinka security don kusanci mutum da kai wata rana wallahi za ka gomba za ka sa hannu a kai ka fasa kuka wani ya tsaya kwaba ma kwaba ya zama security ka wannan uwar daka in kai garaje kuma nake gaya mai kenan wani zai iya shiga maka nan to za ka ji kunya wata rana wuri ne da ya kamata za ka iya sakewa yadda kake so in ya zama wani zai shiga wurin kuma to ka zama baka da tsari ne kawai a daga ciki ko ɗanka ne kar ya kuskura ya shiga maka uwar naka saboda iyalinka za ta samu ta sake yadda take so ko ba ka ba wanda ya isa shiga saboda ba ka buɗe ƙofa ba in kuma zai shiga wata rana ba ta isa ta sake ba ta da yanci kenan an gane wannan bayani ba ta da yanci ta zama da ita da wanda ba ta yi aure ba wanda take squatting a gidansu ɗaya suke tunda mace ko yar waye ce squatting take a gidansu rada ta yi aure ta samu yanci ta zama cikakkiyar mai yanci to ta zama squatter har yau din nan dai wani zai iya shiga mata uwar daka na ce kowa ya kuwa karkace in kaga an shiga har uwar dakanka to Allah ya kiyaye rana na ce wasu sai da in Allah ya kiyaye ka baka da lafiya ka gagara motsin da za ka iya lallaba ka fito falo a jide ka to a iya a babin larura sai a shiga kinkimo ka nan kuma sai a dubi na kusa da kai irin yan uwanka ba kowane galbo to rido ne za ka yarda na gefe can a yan uwanka nan kuma nan jini na kusa su za su shiga in ka ga mutum ya yi aure bayi da ciki da falo to an samu akasi na su ɗauko ya leshe ba a cin jini ya joɗi ya dara ya bato da aha ba ba sa wurin da ake so ba a a tun karfan tun su iman tun su idan babu ba san wurin da ake so ba to na sini da a kotu da kotu wala babu to saboda haka dai ubangiji shi yasa hikiman da yace falyas ta'azinu din ba falyas ta'azinu da mutum ya balaga kan ya shiga gidan mutum to yayi nemi izini kuma manzala sallallahu alaihi fassara wannan aya yace idza ta'azana ahadukum salasan idan mutum daya ya nemi izini yayi sallama ya nemi izini a bashi izini ya shiga gida har sau uku walam yu'zan ba a mai izinin ba to falyan sarif ya juya kawai kar ya ce to tunda ba abin izini ba kila ko ko ya sa headboard ne a kunninsa baya ji ya sa kai kawai ya shiga to ka saba manzala falyan sarif ya ce ka juya kawai ka kai tafiyar ka in ba in ba wanda ya ma magana to kuma gidadanci ne kana sallama kana dukan kofa har addini gidadanci ne salamu alaikum gongon gongon take kana yi take a'a in bugawa bugawa kai yahudanci sallah duk da ko da ke a addinin ma na ga wani sun yi maganganu cewa ana iya yi in ta kama ko karɓul bali ba sai an yi maganganu amma dai abin da muka sani kan tunda kai ba dabba ba ne kana da baki sai kai sallama ko kuma an ce ga abin da za a faɗa jakin ma'aiki yana zuwa ya buga kofa shi garan garan garan to bai da baki ne shi yasa ba wai lamuni ya yi magana ba da an mai kasan da zai to ala'ayyalin wayan nan wato babi ne ya zo na misali shi yasa na ja wannan dukkanmu nan kowa ya sani tun da yanzu ya ɗalibi ne na ilimi yi to ya kiyaye kansa da irin waɗannan jahaɓalewa ya kana ga tsara gidan wanka ne ko gidan wakaje kana kutsa masa haramun ne ka kalli matarsa in ba tafinta ba da fiskanta ko ya yanka ne za a ce na tsananta ko ba ni bane ba shari'a na bane na Allah ne kuma ko ina za ka je ka gani haka ne bayan da muka iya talauci ne kawai talauci inda kana da gidanka naka kai kadai to ita mace security ce an gane security ce mace da ita da takobi ɗaya ne ko yarwaye kuma har ma da wanda ba ta auren ba da ita da takobi ɗaya ne ɓoye su ake a cikin ɗakin su mace da takobi ɗaya ne yanzu da za ka ɗau takobi yana cikin gidansa kana yawo a garin nan kaf duk inda ka wuce ba wanda zai kalle ka a da ka zare shi ka zare takobi a fili haka kana yawo duk inda ka bi sai ai ka nuna ka kawai to ba karamin jakanci bane macen da za ta fita tana fidda jikinta waya ta wai a kalle ta wa uya ce bata san bata san yancin kanta ba amma yanzu sai a hankali dai kawai kana magana yanzu za a ce kaji wannan ɗan tsanani wani ɗan ya ɗan je ya ɗan yi karatu ya zama ɗan tsanani ɗan zafi a jini to da kai da ƙaninka da wanka da sai dai ɗanka kuma ɗanka kam ya halatta ya kaɗaita da matarka ɗanka abin da kaninka ko wanka ko wani waye wayenka wannan duk zai iya auren ta to kana mutuwa zai iya auren ta an gane bayani tuntuni kuma ba haika mutu ba kana sakanta ma zai iya auren ta ba hana shi ba ko kana da nasin da yana shi kana sakanta halal ɗinsa ne yadda take halal ɗinka a yanzu ko to kana sakanta zai iya auren ta don haka to sai ka kiyaye ka sa security sosai in kuma kaɗi ai ta saba Allah ko ka gama ce a tsakiyar gida wai wai tana ganin cikin gidansu ne ta kwaye kanta wai tana tsifa wa gaya miki saboda tana ta haɗuwa da la'anar Allah ba inda yau akwai wadda ba muharramin ta ba yana kallo la'anar Allah yana ta sauka kanta ko ta sani ko ba ta sani ba so um, wannan kenan kage a nan aka ce wa iza balagal atfalu idan yara wadda ba su balaga ba suka balaga wato wa iza balagal atfalu minkum huluma in suka kai mafarki suka fara mafarki kaga sun balaga kenan to fal yasta'zin kan su kuskura su kutsa gidan wani sai sun sallama kuma sun nemi izini an musu izini to wannan al'afal ɗin ya shigar da kowa amun kowane irin yara kowa in ya balaga in dai ya balaga bai ware wani ɗa ko ɗan baƙi ko ɗan ja ko ɗan fari ko ɗan bayarbe ko ɗan bafulatani ko ɗan bahaushe ko ɗan wani ko ɗan waye ne kawai wannan umumul lafzi yake nunawa sai kuma menene misali in an ce Allah ya ce faqtul mushrikina kafa ku kashe mushrikai gaba daya mushriki kowane iri kawai in an zo wato mushriki kowane iri ba a ce ma mushriki wanda ya yi wani katon gunki kawai ba a'a ko rana yake bauta ko shanu yake bautawa ko gunkin ya sassaɗa yake bautawa ko wani abu daban ko bishiya ko mai kasan mutum babu wawa irin mutum ya lalace to banda wauta yanzu shanu ka zo kana bauta shanu fi sabilillahi shanu ma wai shine Allah kawai banda yanzu ka taba ganin shanu ma yana bauta shanu sannan kai mutum waje ala kuma sam'a wala busara wala ida ka dawo shi hannuwa shine Allah ka to fa wannan mai mai dan dama dama ne mai dan dama dama ne wani gunki kawai zai zai sassaka ya ajiye shine Allah sa shi yake roko shi yake mai shi yake kan maulan mu shehu ɗayiru ya ce da gobara ya tashi kaga mai gunki ya falfala da gudu ya bar gunkinsa gobara ya kona shi kai da hankalinka ya kamata ka gane dai gobara ya tashi kai mai gunki ka gudu gunki shine Allah ka amma Allah ba zai iya gudu ba wuta ya cinye shi yanzu baka fi Allah ka ba kai da kanka baka gane wannan ba Allah ka ba ya iya gudu ba wuta ta cinye shi ne Allah Allah a zama wasa dai kawai banda Allah kwaɗo ya fi Allah kan nan kenan tun da in ya ga wuta zai gudu ɗaɗe zai yi ya bar wai Allah ka ko yana zaune a wurin wuta ta ƙona shi ba abun da ya iya kuma yana zare da ido ya ƙone kormus sai dai ka sake yin wani kuma in dai Allah kai za ka yi Allah kama aiki ya ɓaci Allah Allah kuma kai kai shi da babu shi kai ka tsere shi babu shi kwata kwata ka zo ka halice shi wai kuma shi ne Allah kawai kai a mutum kam tsayi wato wani shi ne dai kawai Allah ya ce wai wa in hum illa kal an'am bal hum abal wai mutum ya lalace ya zama asfala safilin da Allah ke faɗi din sun maradadna asfala safilin aka gangarar da shi ya zama ƙasa da ƙasa a lalacewa to sai ya fi dabba munin jalla bal hum azal ya zama dabba ma gonda ita ita ma bata yi wannan aikin ba wala sama al mubhama ko ina ga gane ko wala sama al mubhama cikin abubuwan da suke nuna umumi bayan wannan da muka faɗa suna na daya wanda ya zo da ma'arifa da sunan jam'i da ya zo da ma'arifa sai sunaye mubhamai sunaye mubhamai ga misalin suna kaman kaman kaman ka ce man man suna ne mubhami wanda to wanda waye a rufe ka faɗi abu mubhami ne abu baka buɗa aka gane baka faɗi suna ba ka ce man kawai fi man ne fi man ya'kil ko ko ba ko ba rubuta ba wa man fi man ya'kil da man wanda man din nan fi man ya'kil duk inda ka ganshi yana yana shiga ne yana magana ne ga abin da ke da hankali wanda ke da hankali wa ma ko da ma fi ma la ya'kil shi kuma ga abin da ba hankali ga abin da ba hankali a lura da wannan gurin in gaji an ce man to abu mai hankali yake magana da shi in gaji an ce ma to abu marar hankali yake magana da shi yanzu misali in yana so in tambaya waye a cikin ɗakin nan sai ce man filbaiti kaga ana sa rai da ɗan adam ne sai ka aiki da man tunda yana da hankali shi ɗan adam waye a cikin ɗakin nan ba ka ce mafil bai ce ba ko kuma mutum ya wuce ka ce mahaza kame da shi dabba da mutum ya yi kame da shi dabba ka ce man haza waye wannan haka ce mahaza me wannan sai dai akuya ko wani abu ya wuce yawa ga shanu ya wuce yanzu ce mahaza sai a ce mahaza me sunansa baqaratun ko da kewa baqaratun bane mana na yi kai gaggawan bakara ba bakara bakara tun kan ta mace ne namiji ba hmm? eh bakaru jam'i ne ai na bakara na bakara to assignment a assignment amma gobe in Allah ya kai mu in ba ku kawo ba to na san abin da zan muku dukan da shi da tsofin assignment din na ba ku assignment kun manta kwaya biyu at once two in one yawwa mumtaz gobe duk za ku kawo in Allah ya kai to a man ɗin nan ta ina ne za a yi misali mu dawo man ta ina za a yi misali ka gane misali umumi a cikin a wurin man furta man man misali ka ce man da kala dari fa huwa aminu duk wanda ya shigo gidana to ya aminta ma'ana ila ka sa wani su katti su daka mutane ka ce amma duk wanda ya shigo gidana ya aminta ba zai da kuwa misali wai to kara annabi ya yi amfani da wannan lafazin a fatu makka ke duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya tsira kullum man da kala baitu abi sufiyana kar a taba shi in ji manzon Allah kar a taba shi da wanda ya shiga masallacin harami kar ta bashi kullu man da man da kala dari fa huwa aminu wanda duk ya shiga gidana ya aminta an gama ba wanda ya sai ta bashi to ina umumi ana tunda muna karanta babin am ne to mi ina am din ana ina amun ana man da kala dari fa huwa amin wanda ya shiga gidana duka ya aminta ba zai da ku ba me ina am ina amuna na eh a'a to ta yaya ya zama amun nake nufi mun yadda man man alama ne na na lafazi ne na umumi to ta yaya me ya nuna umumi ne ya zamu mu gane bai na fassara kalmar ma sai ku gano ta ina umumin ya shigo muna karatu ba ku san ma inda karatu ya dosa ba kenan inda ba ku ba da wannan amsan ba kenan in ma babba ne in ya shigo nan gidan ya tsira in yaro ne ya tsira in dogo ne in gajere ne in kowaye ko mai karfi ne ko lagalaga ne ko ma wani irin mutum ne ya shigo nan gidan ya tsira kawai ko ba fulata ne ko ba barbare ko ko inyamuri ko musulmi ko ba musulmi ba in ya shigo nan gidan ya tsira man da kala man da kala baiti menene eh fa huwa aminu gashi nan Allah ma ya yi wannan a Qur'ani في آية بينات مقام إبراهيم أه. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ko hajjul baiti kage duk wanda ya shiga haramin makka da nufin aikin hajji ya kewaya shi ya dawafi ya abinta daga shiga wuta ba shi ba wuta duk wanda ya shiga kaga wannan yana gwada umumi kowaye ne shi kaga in kace man da kala baiti fa huwa aminu din nan fa har da wanda ya kashe babanka tun ana shirin yi wani in ya shigo kai ka faɗa kai ka faɗa ba abun da za a mai dama kila kuwa is wanted to ba yadda kai kai ka riga baki shi yake yanka wuya kai kace duk wanda ya shigo nan gidan sai kuma ya shigo shi ma kaga ya shiga to sai me ma na ce ma kuma duk inda ya zo yawanci yana zuwa a mene ba hankali yawwa a ba hawa ko ina ba fa akan yi aiki da wannan din kuma man akan abun da baya da hankali akan aiki da ma akan abun da ke da hankali wani lokaci bari dai mu yi misali na ɗin tukunna ko ma fi ma la ya kai yanzu misali Allah ya ce wa ma an faƙatun min shay'in fa huwa yukhlifu ko wa ma an faƙatun duk abin da kuka ciyar Allah ce zai ninka shi fa inna la yukhlifu Allah ka sani lalle Allah zai ninninka shi ma din nan ta gama komai da komai in kuɗi ne an ce a bada taimako in ka bada kuɗi ka shiga cikin wannan aya gina masallaci za a yi in ka kawo blocks ka shiga ma an faɓa in tuwo ka bayar da masu gina masallacin suka ci ka ciyar kai masallaci ka rigima masallaci in kongirin ka kawo ka ajiye aka yi aiki da shi ka shiga ciki ma an faɓa in diga ka bayar in ruwa ka kawo a drone in ma bai kai dai ko ma an faƙatun ɗin nan bai ware wani abu ɗaya ne in ka yi shi ka shiga komi inda na taimako ka bayar kowane inki ya shiga Allah zai baka zai ninnin kama ba sai ciyarwa ta hanyar ɗaukaka addinin Allah ta wata fiska kwaya ɗaya kace kowace irin fiska kawai inda addini ka ɗaga to ka shiga cikin wanda suka taimaka kuma za ka ga sakamakon shi ko kuma ka ce ka ce ma ja aliminka a hastu ka gaya abokinka misali ma ja aliminka a hastu duk abin da ya zo min inda daga gare ka ne to zan karba wannan ka takaita ai abu dai ka faɗi maganin nan ko me ya zo mini inda daga gare ka ne to zan karba komi ya zo min daga gare ka zanka amma daga wani ne ba wannan kan ba kamar ka yi umumin lafzi a kansa ko me ya aiko za ka karba shi amma ila in wani ne za ka ki karba in ya kawo wani abu daban amma in wani ne ko me ne ya kawo za ka karba ai kowa bayan bukatan wani sharhi anan ko to a ina ne man koma ke shigawa don uwansa misali Allah ta wallahu khalaqa wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma mimma abin nan kaga ma fi samawati wa ma fi lardi lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi ko abin da ke cikin samai da abin da ke kasai gaba ɗaya na Allah ne ma fi samawati wa ma fi lardi wani wuri kuma zaka ji man fi samawati wa man fi lardi akwai a Qur'ani kaga ma fi samawati nan ya hada hada mutane fa ko ba na Allah bane mutane kaga kuma an ce ma fi samawa ce man fi samawa man fi arzi a ƙura'ani shi ma kaga har da kai har da jaki a ciki ya samu man shi ma yau ga nasi da ruwan ɗau su don aka na gaya muku ne wani lokaci ɗaya kan shigan maɗa amma don wata hikima Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ma min dabbatin ma min dabbatin kaga har da kai kuma ma har da kai mimma inda na faɗa da zu khalaqa da Allah ya halici dukkan wata dabba min ma me me yasa nace ya ya hada saboda Allah ya ce wa minhum man yamshi ala batnihi ko wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba man yamshi man yamshi man yamshi khalaqa kulla dabbatin min ma'in ya halici kowace dabba da ruwa a ciki akwai wanda aka yake tafiya da ciki manyan shi alabatni su maciji kenan ko kaya kan cikin sa yake tafiya bai da kafa ma ko ba daya wa minhum manyan shi ala rijlain akwai wanda yake tafiya bisa kafa biyu su kaza su ma sun samu shiga ana kuma man ba aka ce kaga manyan shi ala batnihi babu magana kan adam a ciki ko an ce man maciji da danginsa suna da hankali a zaman manyan shi a zari jile ne sun wanka kaza na kai hada hada kai yawa da har da kai nan kam da kai da suka ji duk layi ko ɗaya nan a lari jile ne da su kangaru duk layin ko ɗaya kafa biyu a haka ce man abin manyan shi ala arba'in akwai kuma wanda suke tafi akan hudu su shanu su awaki su tumaki su kura su zaki su da sauransu kaga duk aka ce man to a takaice misali in yance za a yi ta ɗebowa ba ƙarewa za su yi ba yana nan cike da ƙur'ani balma kaga dai a takaice akan kawo wa'innan wani lokaci don su fa'idantar da wani abu muhimmi so sai kuma me wa'ayyu wa'ayyu istifhamiya yana aka tsaya ko akwai au shar'iyya au mausula wa'ayyu في الجميع to wa ayyu aka ce da kuma ayyu ita ma tana zuwa da don gamewa fil jami a cikin duka a cikin duka an gare bayanin ko a cikin duka ba gane ba na san ba gane ba wa ayyub fil jami in an gane sai ayyub bayani me jami me fil jami in an gane eh shi yasa nake ba ku gane ba fi man ya aƙilu fi man lam ya aƙilu kenan shi ne fi jami'i shi ba wai a ayyu din ga masu hankali da marasa hankali duka shi ne fi jami'i kar ka ɗauka wani jami'in wani abu ne kan aka ɗauko a'a wa ayyu fil jami'i ayyu shi kuma ma fi ma la ya aƙilu man fi man fi man ya aƙilu ko to ayyu kuma fil jami'i shi kuma yana shiga ne dukkan ayyu yana shiga wa masu hankali yana shiga wa marasa hankali shi kuma daban to amma dai shi ayyu yana zuwa da istifhami in ka ayyu a larabci wani lokaci yana zuwa da tambaya neman a gaya ma wani amsa misali ayyuhu ma ashhadu misali mutum biyu ne waye a cikin su yafi shahara yafi bayyana a gari aka fi sanin sa kace waye ne kaza tambaya kai wani lokaci yana zuwa da shar'iyya ayyu da na shar'i ayyu ya zo da shar'i sai dai za a muku misali sai insha Allah au kuma ko kuma mausula tana zuwa mausula misali ka ce ayyu abidi ja aka ahsin ilai kowane bawa na daga cikin bayina ya zo maka ka kyautata masa to misali kana da bayi ɗari wannan ayyun ta ware wani a cikinsu inda bawa na ne inda ya zo maka kawai shi kenan ka kyautata mai ayyu abidi ayyu abidi ja aka fa ahsin ilai kawai kaga ayyu ta zo don me umum wai ko da wata rana kana karatu fa zaka iya yi wa mutane bayani wannan ai umumi ne saboda ayyu ta zo saboda man ta zo liman yakilu saboda ma ta zo liman la yakilu saboda me alif da lam ya zo ko na jam'i ko na mufradi na sha muku irin wannan muna karatu in ce muku ai wannan zuwan alif da lam din nan ya gwada ya hada kowa da kowa ko kace kaji masu balaga suna cewa al al istigraqiyya kai mun yi ma irin wannan karatun ce alhamdu na ce muku wannan ya al'in al'istigra'iya ne ta jawo dukkan nau'in godiya ta tusa shi a cikin wannan maganan da aka yi duk wani irin godiya ya tabbata ga Allah an gani ba godiya kala ɗaya ba dukkan wani irin saboda al'istigra'iya mai dulmuyar da kowane irin nau'in godiya ko kuma ka ce wa mutum ayyul ashiyai aratta a dai tuka ko me kake so zan baka kin ka gaya mutum haka kaga sai mutum ya ce ma to kujerar makka nake so ai kar kuma ka sake jira baka da hankali ne don na ce kawai komi zan baka ya ka faɗi kujerar makka kai ka ce kai ka ce ayyul ashiyai aratta a da yake komi kake so zan zan bada kaga yazo da gwada mai umumi sai ka bashi kawai kai ka faɗa baki shi yake yanke waya amma jirgi yake yace yake so ai ashiya komi kake da ayyuka aiki eh kaga in matar ka kace yace yake so ma sai ka sake ta ta idda kawai ya aura kai ka ce ai kome ayyul ajiyai a rafta a ɗai tuka kome kake so zan ba ka ina ce ba Allah matarka nake so kai ka ce kome sai ya sake ta ta gama idda ka aure ta ko kuma naziru dama bai samu kofa ba ne sai ya ji gajewa ko me kake so ko me kake so zan baka sai ce an ga kawala ai yarkar nan nake so ai dama kofa yake nema ai kawai bakin ga ya mazu kace ko me kake so zan baka yace ai yarkar nake so wani shi kenan baki ya yanka dole sai ya bashi dole sai ya bashi saboda yace ayyul ayyul ashiya'i aratta a daituka to kaga ayyu yana zuwa da me umumu ko to sai me kuma bayan ayyu sai aina fil makani ko aina aina ita ma tana zuwa da umum ai wayannan da muka wuce kowa ya gane ya gane su ko wayanda muka wuce kap suka iya zuwa su nufi abu duka ba su keɓe wani abu ba to aina ita ma gata nan tana zuwa da umumu in ka ganta a larabci takan zo da umu tana nufin gamewa kamar ina hain kawo mana wani misali tukunna kafin wanda shi mai wannan littafin ya kawo Allah yana cewa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruj fi menene burujin mushayyada aina ma takunu ko ina kuka kasance yudrikumul maut mutuwa sai ta sai ta riske ku aina nan bai hada ko ina ba kake nufi ya hada in yazo ka tafi cikin sararin samaniya ka koya ka rage mata hanya kamar yadda na faɗa muku ranar ko ta nan take fitowa sai ku haɗu kawai ba sai ta ƙarasa ko ko ina ka shiga wannan ainan na alƙur'anin ya game ko ina international abu sai da sai da tarewa wai ƙur'ani ya ce me wai nan mulaƙikun menene farkon ayan ne maganar mutuwa Allah ke cewa sai ta haɗu da sai kun haɗu da ita farkon ayan ne gudu mini a'a bai na mulaƙi ku kai da ila ila zuwa Allah musalla wa sallam wa sallam zai zo insha Allah aina dai anan yana gwada umumi ne ko ina ji sun maturatu na ila'ali min gabi wa shahada wani rabbi kuma kudu sabar farkon ayan ne ya gudu eh na wannan umumi mulaƙikun rowa suke yi suna ki rowa suke yi rowa ne da su ka sani wani lokaci eh ta damuwa ne sai ya misali aina ma ta kun a kun ma'aka da larabcin ka gama aina ma ta kun a kun ma'aka duk inda ka je ka kasance zan zan kasance tare da kai in ka faɗi haka to fa ko cikin wuta ya faɗa sai ka bi shi kai kai kai aiki da umumi ko cikin wuta ya faɗa sai ka bi shi kawai saboda kai kace aina mata kun a kun ma'aka kuna zaune kace aina mata kuna kuma ka sai kawai mutu ya tsalle kawai sai ka gaya makale a sama sai ka bi shi ku kasance tare yana aina mata kuna kuma ka sai je shiga gidan gidan wani keji da kuraye ba sun fata kai kace ko ina yaje za ka kasance tare da shi sai ka bi shi can ma aina mata kuna kuma ka sai je tsakiyar macizai suna fasa kayi yana sa baki a cikin abin nan yana tare kayin yana kai ma haika ne kai ka fara aina mata kun aina mata aina kaga ta zo da tana zuwa da me umumi sai menene wa mata fi zamani sai kuma mata ita kuma tana zuwa a babin zamani ne amma tana nuna gamewa ita har yanzu misali mata tana zuwa da tambaya mata jita yaushe ka zo mata yaushe kaga zamani ne duk inda mata ta zo tana nuna mace nasurullahi ko kaga zamani yaushe taimakon Allah zai zo to kamar ka ce mata shi ita jituka duk lokacin da kaso zan zo duk lokacin da kaso zan zo kaga yin mutum ya zaɓi wani lokacin da ma'ana kai kuma kake buzi ba kai saka ce mai a ruwa ni ba da zama lokaci ya ba kai kace duk lokacin da na so za ka zo ka yi aiki da mata kai umumi da haka sai ka yakura ka bar aikin da kake kan ko sai kuma me kuma fil istifhami da ma ta babin istifhami ma Hmm? ma na istifhami istifhami neman fatawa yanzu gaji masmuk majmuk ne sunanka kaga istifhami ne yana tambaya ne in ne in samu ko maturidu me kake nufi kaga tambaya istifham na so a fahimtar da ni to kamar mutum ya ce ma za a dai suka me kake so baka sai ka ce ma indaka sai ka ce mutumin ma indaka abinda ke gurinka abinda kake da shi na keɓe wani abu in na ɗauki tun da kai ce abinda yake wurinka abinda kake da shi sai na haka aljihuna sai na ɗauko na dama na ci wani ɗan ko tomtom ko wani ɗan sweet ɓawon yana aljihu ashe ban jefar ba sai na zaro shi sai na baka ka ce kakkar yana min hankali mana ya zan ce ka bani wani abu ka tambaye ka sannan ka ɗauko wannan abu ka ce ya ka ce masa kai fa kace mini in baka wani abu na ce me zan baka kace duk abin da yake wuri na wannan shi yake wuri na ko ka keɗe banda wannan kaga baka da hujja don ma'in nan ka gama komai ma'in da ka tafi abin da ke wurin ka ba ni sai ba ka kudin cingam sai ka hakura baki shi ke yanka wuya kai ka faɗa ko an gane wannan misalin ko sai me to ma ɗin filme ne ne jaza'i ko wa gairi ko mene ne kam tukunna fil istifhami eh wal jazai wa gairi wal jazai kaga ma na istifhami shine na neman buɗi neman fahimtar wani abu kamar wannan da na muku misali na jazai kuma kamar misali ma ta'amal tujza bi ma ta'amal tujza bi duk abin da ka aikata za a saka ma da abin da ka aikata kaga ta zo a babin jaza'i sakamako za ka samu sakamako duk abin da ka aikata ma ta'amal tujza bi duk abin da ka aikata ka a saka ma da shi akwai misalan irin wannan a Qur'ani da yawa وما تفعلوا من شيء فإن الله به عليم to suna nan dai daban-daban a ƙur'ani da wani wannan ma wala inna kirati dala wadda take zuwa a wurin nakira la ababin nakira in ta zo ita ma tana gwada umumi ne in ka galla na hanawa an gani idan ta goyi na kira kalma da ta zo da gwada na kira ne to shi ma yana umumi kamar me yake ga shi na ƙurani ma ta kota ina ko irinsu wani farar da fi yin alhajja fala wala wala kenan fala rafasa wala kusuka wala jidala fil hajj kaga fala aka ce rafasa na kira ne ko ba na kira ba na kira ne ba alibi da lamu ko ko akwai wala fusuka fusuka din nan babu alibi da lamu na kira ne wala jidala fil hajj kaga waɗannan duka sun bi lani to bai ta ina aka gano aka ce wadda duk ya yi haji ya zo ake haji an hana shi kar ya yi mai rafasu rafasu kwantawa da iyali wala ji- wala fasuka kar yayi fasikanci wala jidala fil hajji kar yayi jayayya a aikin hajji to anan me ina umumi ya zo nan sai ku gaya min ta ina umumi ya zo na ce ga dai abinda aka faɗa kam ya zo la ga na kira a gabanta to me ina umumi ina aka gano karatun namu ya shiga ciki ta ina ya shiga al'awala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji banda kwanciya da iyali banda fasikanci banda jayayya aikin haji to ina umumi ya shigo ya ha? ba shiru nake so a yi a yi bayani shiru ya raba kada kowa to abinda ake nufi inda ya zo din shi ne wa mafara da fihin nan hajja falara fasa banda saduwa da iyali ba saduwa da iyali ba ya gane dukkan tunda da na kai ya zo duk danginsa ko wata hira da za ta jawo ya- ya faru ko ni dogon kallo iyalin ka farke magana ba wata mata ba fa an hana ka sai ka in dai da harami tare da kai iyalin ka gata nan amma haramce a gurin ka a yau duk abin da zai jawo wannan rafasun ma an hana rafasu dama ai saduwa da iyali ko ga ina a suratul baqara an gaya mana وإلا أن يكون هو ليلة الصيام الرفض إلى نفعه إلى نفعه كو saduwa an halatta muku cikin daren azumi ku sadu da iyalan in ji ƙur'ani to kaga ba shi kaɗai ba duk danginsa ma karkai in ka kuskura kai kuma zai bayu zuwa ga mai bata hajinka wala fusuka duk nau'in fasidanci ba abu kwaya ɗaya ba ko shan giya ko kowane iri ya shiga tun da na kira ya zo sannan kuma wala jidala duk dangin jayayya duk wani irin jayayya ya shiga tunda ya zo da na kira da ya zo da abin nan laɗin ne ta goya shi an gane? to ala'ayi halin dai shi wannan shi ma yana daga cikin misalai aha Mhm. misali misalin da za ku fi ganewa da sauki bari in muku misali ka zo sai a tambaye ka dalla waye ne a cikin gidan da kace la la rajula fi dari la rajula fi dari yaya me kake nufi kaga kai umumi la ta zo kuma nakira ya zo bayan ta rajula ba nakira bane ko ko akwai alifi da lamu to kaga ya zo ne me yake nuna ma ko jariri ba ka samu ba inda namiji ne ko jariri ne a kan gidan amma za a iya samun mace kan duk wani irin namiji babu shi la rajula fi dari a nan gidan babu miji namiji ko daya la ta zo ta goya ne na kira to yana nufin duka ne amma in ba na kira ta goya ba baya nuna duka ne a larabci shi wannan duka ana gaya mana sigogi ne na umumi in ka gani a larabci kaga la kaga na kira ne kalmar da ta biyo to umumi duk wani nau'in namiji babu shi a nan gidan yau babu ko daya Mhm. sai me sai na ƙarshe ko wal umu min sifatin nuduki ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وم- وما من إيه؟ يجري مجراه go to in an ce umum in an ce kalman umum min sifatin nutfi umum yana daga sifofi ne na nutku wato manduku ne ana ake nufi ma- manufarsa ba nutku man- manduku ne nutku ai almanduku an gane nutku ai almanduku ne in an ce umumi to yana nufatan lafazi ne baya nufatan aiki ba a cewa ko da larabci ko- ko daɗi ma ba da shi ka ce umumul amali ha sai dai umumul labzi umumul labzi ba a ce umumul amali بلا يجوز الأموم في غيره باع دعوى أمومي أول لفظي منطوق وغيره دونسا في غيره من الفعل كي daga aiki وما يجري مجراه da kuma abin da yake gudana karkashin aiki duk dangin aiki ne ba a cewa ba a buga shi a umumi misali zan muku yadda zai fita muku na sabar ila hankali ku bai je abin da ake nufi ba misali ma'aiki alaihi salatu wasalamu an ce ya yi sallah a ka'aba yan ce sallah rasul da sallar fil ka'aba annabi ya yi sallah a cikin ka'aba to wannan ce ya gwada dukkan sallolin farilla ne annabi ya yi a ciki ko kuma ba haka ba ne aiki shi inda a aiki ne haka ce kaza baya gwada umumi amma in lafazi ne na yi magana to za a iya fahimtar umumi ne ko ba umumi ba ne a lafazi abin da aiki Allah sa dai an gane Hmm? a yadda yi ko? a jare ɗe ɗegal naɗe kettuɗo taygo ñoraki ɗon ɗon holla neɗɗo hettaji ñoɗo ɓernde mo metta hettaji taygo bo jale ɗe ɗe ma holla hettaji a hettaji kawa ibrahim a taƙaice in ka ji umumi to a lafazi ne aiki da aiki haka ba a umumi misali um, ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi jam'i tsakanin salloli biyu a tafiya don mana misali ya yi bukari ya fi da wannan hadisin ko annabi ya haɗa salloli biyu a tafiya to yanzu don annabi ya haɗa salloli biyu a tafiya sai mu ɗauke shi mu yi umumi tunda aiki ne ai ba zai zama umumi ba saboda me saboda ai tafiya a mai tsawo ko a mara tsawo ne ake yi haɗa sallah sai a mai tsawo kaga bai zama umumi ba don annabi ya haɗa salloli a tafiya bai kai sai ka ce duk tafiyar duniya da mutum zai yayi ya zama ammi a'a ba ammi ba ne don haka aiki dai wato baya guda sai lafazi mutum ya yi lafazi abubuwan da muka faɗan nan in ɗaya daga ciki ya shiga to zai shiryar zuwa ga umumi maganar da yin nan ba su kaɗai ba akwai wasu daban-daban su ismul mausul duk bai kawo su ba kai bar ma ismul mausul kan ba akwai ummul badi ma bai kawo shi nan ba uwar dukkan ƙofofi inda a maganar umumi ne shi ne kullum ka ji shi nan a usulul fiqh an ce kullu an gama inda wurin gamewa ne kullu amma bai kawo ta ba wai ne yasa ya kawo wannan wa'annan kamar suna dan loko ne a boye bari ya fito ma da su waɗanda suke koyon wancan ka ai haba kowa ma ya san ake kullu ya san ji- umumi ne duk da ma yana zuwa ba umumi ba Eh, wannan kam wato belle kenan an gane bayani yawwa ko kuma su jami'u jami'an a shi ma yana gwada duka umumi to haka su ismul mausul ismul mausul allazi da su allazani duk inda ya zo shi ma yana gwada umumi misali wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma wancan wanda ayan ta sauka kansa ne kawai a har alkiyama ta tsaya wanda duk ya ga babansa haba haba baba kaza kaza ya shiga kowa ya wallazani ya tiya ne aminku kowa wanda irin wannan ya shiga kaga ismul mausul nake kiransu sai mun je advance duk za ku gani za mu faɗaɗa insha Allah za mu tsaya nan insha Allah ina ga daga nan ayi ya kare ko kore sai sai na eh sai khas ko shikenan to mu tsaya nan insha Allah sai mun zo al khassu mu kara mu yi bayan mu abin nan yau kan ba zai samu ba shi darasin mu na gaba sai ya zama alkhas wannan na wani سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا نذر نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين